الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid a cikin wannan littafi namu mai albarka kitabu tauhid a wannan masallaci mai albarka masjidul tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu a cikin baban da yake yi mana bayani dangane da yana daga cikin shirka haɗa bautar wani da Allah bawan Allah musulmi ya dinga neman agaji da sunan wani Allah da wani Allah cikin abin da ba mai ikon yin saface sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda a yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga kan sabon babi na gaba a cikin wannan littafi namu mai albarka na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير وفي الصحيح عن انس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء.
na'am babu qaulin lahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wannan babi zai yi mana bayani dangane da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce a yi shirikuna ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce shin yanzu suke hada bautar wani da Allah abinda suke hada shi da bautar Allah abinda ma la ya khluqu shay'an abinda baya halitta komai ko mun kankantar shi ko kuda ba zai iya halitta ba ko saburo ba zai iya halittawa ba wahum yukhlaquna alhali su waɗannan waɗanda kuke bautawa waɗanda mushrikai suke bautawa na wani Allah su ɗin ma kansu halitta su aka yi to kuma ta kaka ne kuke haɗa bautar su kuke haɗa bautar Allah subhanahu wata'ala da su wannan babi munasaba shi da baban da ya gabata wato ita ce munasaba mai ƙarfi ce nuni akan cewa lalle al-istighathatu bi ghairi al-istighathatu bi ghairi llahi wato shirka ce wanda shi wannan wani Allah ko yaya yake ko wane ne shi Allah subhanahu wata'ala ya halitta shi to kaga cewa hada botar wani da Allah ne wala yastati'una lahum nasran ubangiji subhanahu wata'ala yace yace wa mushrikai wato waɗannan gumaka da kuke bautawa ba su da ikon da za su taimaka musu wala yastati'una nasran lahum ba su da ikon taimakawa waɗanda suke bauta musu su waɗannan gumakan kenan wala anfusahum yansurun Allah ta'ala ce kai ko kansu ma ba za su iya taimakawa ba mutumin da wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu wanda kuda in zai warce musu wani abu ya aka zo aka shafe su da mai aka shafe su da turare in kuda ya zo shi ya hau ya ɗauki kaso nashi ba za su iya kwatowa haƙƙinsu ba wanda kuda ya kwace kuma yanzu ku za ku yi tunanin cewa su za su kwata muku haƙƙinsu a wajen waɗansu za su kwata muku haƙƙinku wanda yake wajen waɗansu za su taimaka muku wa ƙauluhu da kuma faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke bautawa na wani Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ma yamlikuna min qitmirin ubangiji ta'ala ya ce ba sa mallakar ko da gwargwadon wannan fata ta ɗan balli na dabino wato ɗan dabino akwai fata wanda ta kewaye shi ita ce ake ce da ita qitmir akwai naqir akwai fatil wanda duka mun yi bayani a kansu a cikin karatunmu na tarjamar alkur'ani wato ƙidmir shine idan ka buɗe dabino to kafin ka isa zuwa ga ɗan na dabinan akwai fata wanda ta rufe shi to wani za ka same shi ziryeki amma dai ana samun masu fata da yawa to wannan fatar ita ce ake ce mata ƙidimir to waɗanda mushrikai suke bautawa na wani Allah wannan abin da suke bautawa ɗin ba shi da ikon koda gwargwadon ƙidimir bai mallakin koda gwargwadon ƙidimir ba Allah ya ce in ta du'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wato inda za ku kiraye su ba za su ji kiran naku ba a kaddara ma a ce su ji ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir wa fi sahihi ya tabbata cikin bukhari da muslim an anas radiyallahu anhu qala daga Anas ɗan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Anas ɗan Malik ya ce shujjan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yau ma'uhudin, ma'aiki alaihi salatu wasalamu an rotsa kan shi ranar yakin Uhud. Rotsawa shi ne a fasa wa mutum kai. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an rotsa mai kan shi ranar yakin Uhud. jini yana ta zuba da na fatima diyarsa Allah ta'ala ya kare yadda da ita da ita da Aliyu ibn Abi Talib su suka yi ta fama akan magancewa wannan jini da yake zuba daga kan ma'aiki da na fatima radiyallahu anha lokacin da ta ga jini yana ta zuba an wanke yaki tsayawa an wanke yaki tsayawa sai ta samu wato tabar malkaba sai ta yanko ta sai ta kone ta sai wannan tabarmar kaba din ta koma toka wannan tokar ita ta doka ta zuba akan wannan guri na kurjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan rauni na kanshi sannan jini ya fasa zuba hadisin sahal ibnu sa'd ne sa'idi wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim din wa kusir wa kusirat raba'iyatuhu sannan kuma an karya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato magana kyau ɗinsa haƙoransa guda biyu na gaba wanda su ne in suka bi ko da kayan dariya wasu ake gani rigagum kenan to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an karya mai waɗannan haƙora guda biyu na gaba nashi wanda su ne suke ƙarawa mutum kyau in ya buɗe bakinsa faɗala ranar yaƙin uhudu ne haka ta faru lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya gaya wa sahabbai iya irin kwantan ɓaunar da za a yi da yadda za a tunkari abokana adawa sai ya zama an samu waɗansu daga cikin sahabbai sun saba umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ta dalilin haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗanɗana musu karaya to a wannan rana ta yakin uhudu ma'aiki alaihi salatu wassalamu abokana adawa wato sun doki kanshi sannan kuma sun samu bangaren bakin shi sun buga alwaɗansu daga cikin haƙoran shi suka dibi faƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kayyawa ya ce kaifa yufulihu ƙaunin wato ta ƙaƙa mutane za su rabauta shajjuna biyahun wanda suka rotsa kan annabinsu suka fashe kan annabinsu kan annabinsu yana jini kuma a haka suke za su rabota ba za su rabota duniya da lahira ba fanazalat sai wannan aya ta sauko ubangiji subhanahu wa ta'ala ce laisa laka min al'amri shay'un ubangiji ta'ala ce laisa laka shay'un ba wani abu wanda ka mallaka wanda yake hannunka min al'amri na lamarin su waɗannan jama'ar. Waɗannan mutane wanda suka maka wannan aika-aikar ba lalle ba ne har su koma zuwa ga Allah za su tabbata a kan wannan kafirci ɗin. Ba lalle ba ne za su dawwama a kan kafirci, ba lalle ba ne Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi ransu a kan kafirci. Da Allah waɗansu daga cikinsu wato su yi la'asar su dawo su shiga musulunci su mutu suna musulmai don haka laisa laka shekun min al'amri ba wani abu wanda yake hannunka na lamarin shiriyarsu ko rashin shiriyarsu wannan aya da ta sauko babban munasabarta da wannan babi shine ma'aiki alaihi salatu wassalam a dai halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala alal itlaq ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya fi kowa ya fi kowa a wajen Allah ba wani daga cikin bayin Allah waɗanda suke makusanta a wajen Allah wanda kusancin shi ya kai kusancin ma'aiki to hatta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya yi magana Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan abin ba a hannunka yake ba shiriya da rashin shiriya a hannuna take ma'aiki alaihi salatu wassalamu Allah ya faɗa mai haka to kaga ashe wato dukkan wani wanda za a kiraya da neman ba da shiriya ko da neman karewa ko da neman wata matsala wanda ba mai yaye ta sai Allah wannan shirka ce inda a ce har akwai wani al'amari wanda Allah ta'ala yake bayarwa zuwa ga wani daga cikin bayinsa ya saka wannan abin a hannunsa to ba wani abin da ma'aiki alaihi salatu wasalam bai fi ƙarfin Allah ya bashi ba to amma da ke ɓangaren abin da ya shafi wannan ɓangare ne na Allah ta'ala shi kaɗai ya kaɗaita da shi sai ya zama to bai baiwa ma'aiki ba to fa ghairuhu aula an yumna wa fihi ya tabbata cikin na وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول إذا رفع رأسه من من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا na'am wa fihi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim hadith na abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan umar hakika ya ji jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗar wannan addu'a idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'u fi raka'ati al-akhira min al-fajr a raka'a ta ƙarshe ta sallar asubahi wato yana jin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana wannan mugunyar addu'a ga waɗansu daga cikin bayan Allah Allahumma la'an fulanan wa fulanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ubangiji ka la'anci wane daga cikin bayinka da wane daga cikin bayinka shi ma Allah ka la'ance shi wane shi ma Allah ka la'ance shi ba da ma ya ƙulu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sami Allahu liman hamida Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji dukkan mutumin da ya yabe sa rabbana wa lakal hamdu ya Ubangiji yabo da jinjina da godiya gare ka yake fa'anzalallahu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar ubangiji ta'ala ce laisa laka min al'amri shi'un laisa laka shi'un min al'amri babu wani abu wanda yake hannunka na lamarin shiriyar waɗannan mutanen da kake tsinewa albarka la'alla Allah ta'ala ya amshi tubansu au ya tuba alaihim au yu'adhibahum فإنهم ظالمون وفي رواية أتكن وترواية يدعو على صفوان بن أمية مايكي صلى الله عليه وسلم ينايم مغنير الدعاء ga waɗannan mutanen guda uku safwan ɗan umayya da suhail ibn amr da al-harith ibn hisham wato waɗannan mutane guda uku lokacin nan suna kafirai ne musulunta ba sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yake musu mugunyar addu'a sai wannan ayar ta sauko laisa laka min al'amri shi'un kuma sai ya tabbata sun musulunta safwan ibn umayya ya musulunta hadithin shi yana cikin sunan na abi dawuda wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu daga baya yana amsar ma waɗansu ramce a wajen shi haka suhail ibn amr wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda aka zo rubuta wannan yarjejeniya a sulhul hudaybiya yace shi bai yadda a ce bismillahir rahmanir rahim ba yana ɗaya daga cikin su to amma kuma ya musulunta da al-harith ibn hisham al-harith ibn hisham shi ma ya musulunta to waɗannan dukkaninsu wanda ma'aiki ɗin yake yi musu mugunyar addu'a wanda khassasahum bi du'ayi alaihim sai zaman to hadahumullahu Allah ta'ala ya shiryar da su to wannan yana ɗaya daga cikin wato dalilai waɗanda suke nuni akan bai dacewa wato ka kama wani azzalumi da sunan shi ka dinga la'antar shi ka dinga tsine mishi albarka wataƙila yau ɗin shi ba ta da kyau amma gobe da jibi da ke ba san abin da za su haifar ba innal layaliya wal ayyama hamilatu wa laysa ya'lamu ghayrullahi ma talidu in banda Allah ba wanda ya san abin da yau da gobe suke haifarwa dan haka yau kake da masaniya akai la'alla gobe da jibi da gata yayi musulunci kuma musulunci shi yayi kyawu Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi tubansa an gane da kyau yawwala wafihi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu huraira allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya hina unzila alaihi wato lokacin da aka saukar mai da wannan ayar lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa'anzir ashirataka al-aqrabina ubangiji ta'ala ya ce ka galgadi jama'arka wanda take mafiya kusanci da kai ka galgadi danginka na kusa waɗanda suka fi kusa da kai sannan kuma waɗanda suka fi kusa da kai sannan waɗanda suka fi kusa da kai to lokacin da wannan ayar ta sauko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya meke shuwat ya kirayi jama'a ta ƙuraishawa fa'amma wa khassa wato ya kira su ya yi ta'amimi ya ma'ashara ƙureshin ƙureshawa ga baki ɗinsu ya bani kaza ya bani kaza wa khassa kuma a cikin dangin nashi ma kuma yake banci waɗansu daga cikin bayin Allah da ambatan sunansu irinsu Abbas irinsu Safiya da sauransu faƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'ashara ƙureshin ya ku jama'ar ƙureshawa wanda ƙuraishawa wato ita ce kabila ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to lokacin da wannan ayar ta sauko ta cikin suratu shu'ara'i suratu shu'ara'i sura ce makiyya tun a birnin makka da wannan aya ta sauko ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya je ya hau saman dutse ya yi taraka kila ya yi taraka kira suka tattaru ga baki ɗayansu au kalimatan na hawaha ko kuma kalma wanda take kwata makaciyar wannan kalma wato wannan kuma arhuwatu yana daga cikin taka tsantsan na marwaita sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yanda zamu gane cewa sunna ta ma'aiki wato arrijalu sun mata aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mata mazaje masu gaskiya cikin maganganu da ayyuka hadda in ya zamanto kaya hadda amma sai kake jin wannan abin haka ne ko ba haka bane to in ka kawo sai ka ce auka maƙala auka da auka da dami ta ganin shi a cikin sunna ta ma'aiki wato wannan ita ce siffa ta magabata na ƙurai almuhaddisuna wanda idan suka jiyo magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idhab ko ya ce imshi ko ya ce ikaza da sauransu to ko da kalma ta zamanto mutaradifa ce wacce annabi ya faɗa ita suka yi shakka a kai to za ka ji sun ce auka makala auka da ko kuma wata kalma wanda suke kwata makaciyar wannan kalma ɗin zala ce ishtaru an fusaku la'ugu ne an kumminan lahi she'an zala ce ku siyo kawunanku daga Allah subhanahu wa ta'ala wato siyowa kawuna daga Allah subhanahu wa ta'ala daga azabar Allah shine ta hanyar yin ayyuka na alkhairi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cinikin rawukanmu a kan farashi wanda zai bamu mai girma farashin ita ce aljanna inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ja'anna lahum aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya yi cinikayya tsakankanin shi da bayinsa ya siyi rawukansu farashin da zai ba su ita ce aljanna wannan rawukan nasu da ya siya a ina za su zuba su shine yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna yace ishtaru anfusakum ku siyo kawunanku daga azaba ta ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar aikata ayyuka na alkhairai waɗanda za su tsamar da ku daga wannan azaba ta Allah saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kullum nasu ya gudu fa ba'i'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha kowa daga cikin mutane yana wayar gari akwai wanda yake sayar da kanshi ya siya wa Allah subhanahu wa ta'ala kanshi idan ya siya wa Allah ta'ala kanshi shine sai ya yantar da kanshi daga wuta akwai kuma wanda yake hallakar da kan nashi ya jefa ta cikin wuta Allah ce la uguni shay'an ya ce wallahi ba zan tunkuɗe muku komai ba ba ni da ikon da zan tunkuɗe muku komai minallahi daga azabar Allah in dai azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta zo muku kun cancanci azabar Allah to ba zan tunkuɗe muku komai daga azabar Allah ba kajuha wannan ma'aiki ne yake faɗar haka yawwa makallaci kuma waɗanda yake gayawa ɗin ba dangin shi ne wanda suka fi kowa kusanci yake ce musu la'ugu ne an kumminan lahi shi'an yanzu kuma za ka yarda cewa wani zai iya tunkuɗewa wani azaba wani zai iya gafarta wa wani kuma gafarar ta zauna wani zai iya shigar da wani aljanna kuma aljanna ta shiga mun gane da kyau ya abbasu bana ya abbasu bana abdul muttalib ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya abbasu ɗan abdulmuttalif wanda wannan faffan ma'aiki ne ce ya kai abbasu ɗan abdulmuttalif ya ce la'uguni an kamilan layi shi'an wallahi ba zan wadatar da kai komai ba daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala idan ka cancanci azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala to ni ba zan iya tunkuɗe maka wannan azabar ba ta juha wannan amin sani ya safiyatu ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki ya ce ya ke safiya gwaggon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama la'uni an kiminan layi she'an wallahi ba zan tunkuɗe miki komai ba daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wa ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini min mali ma shiti da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Fatima diyar Muhammadu na na Fatima ha wanda ma yake alaihi salatu wassalam ya ce inna ma hiya bat'atun minni yu'dhini ma adaha wa yuribuni ma araba duk abin da zai cutar da ita to ni ma zai cutar da ni duk abin da zai jefa ta cikin shakka ya bakanta mata to nima ya taba ni soka ce daga gare ni in ta samu matsala nima na samu matsala bacin ran ta bacin raina ne amma gashi yana gaya mata wannan magana in akwai wani ma'aihi wanda zai yi wa diyar shi gata gatan da ma'aihi zai yi wa diyar shi ƙasa yake da gatan da annabi zai yi wa nana fatima nana fatima saboda gatanci ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba ta albashir ita ce shugabar mata ta aljanna amma kaji duk da haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ranar wanka ba a ƙwarewa cibi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da ita ya ke fatima yar muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce salini min mali ma shi ki roƙe ni abin da kike so daga cikin dukiyata wannan zan iya ɗauka in baki abin da na mallaka abin da na mallaka na dukiya ki roƙe ni abin da kike so zan ɗauka in baki zan miki shi amma wallahi la ne an ki minallahi shay'an ba zan tunkuɗe miki komai ba daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala to kajuwa dan uwa waɗannan hadisan da malam ya kawo dukkaninsu cikin bukhari da muslim suke ba wani wanda yake cikin ko sunan ma kadai a ya kai muntaha ilaihil muntaha kowane hadisi ilaihil muntaha cikin bukhari da muslim yake wannan hadisi yana bayyana mana wato man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu dukkan wanda aikinsa yasa ya dakile ya koma baya can to kale ya tunanin cewa kyawun dangantakar shi nagartar dangantakar shi za ta kawo shi gaba wannan shine addini ka ji yanda addini yake da kai adalci addini ba ruwan shi da kai dan gidan wane ne ba ruwan shi da kallon fatar ka ba ruwan shi da kaza ɗinka da yaran ka da sauransu inna akramakum indallahi atqakum ba kala ake kallo ba ba nagarta ake kallo ba ba gida ake kallo ba ba sarauta ba ba kaza ba kaza ba a wa fi kiyayewa dokokin Allah wannan shine atqakum na'am فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة الحب الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا الثامنة القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم العاشرة لعن المعين في القنوت shikenan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayataini wato tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu ayar da take cikin suratul a'rafi ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun da kuma tafsirin ayar da take cikin suratu ali imran wanda take cikin suratu asaba ko suratu fatir walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir الثانية مسألة تبيو قصة أحد wato ƙisar yakin uhudu abin da ya gudana a cikin yakin uhudu da yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da musgunawa da cutarwa daga wajen abokana adawa ana aisha radiyallahu anha ta tambayi ma'aiki shin ma'aiki ka taɓa haɗuwa ku da tsanani da cutarwa ka daga wajen mutanenka kamar yadda ka haɗu da shi a ranar uhudu ce kwarai ku ya aisha ce akwai ranar da ta fi uhud a waje na ne ranar uhud ya ce wannan mai sauƙi ce kajuwa an fasa mai kashi an fidda mai haƙora na gaba amma duk da haka ya ce akwai ranar da ya haɗu da ƙalubalen da ya fi haka ita ce yawon mul'aqaba hadith yana cikin bukhari da muslim idza aradtu nafsi ala ibn abdiyalil ibn abdikulal falam yujibni ila ma aradtu الثالثة مسألة أخرى kunutu sayyidil mursalin wato alkunutun shugaban manzannai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa khalfuhu sadatul auliya'i wato a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa khalfahu sadatul auliya'i a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai shugabanni waliyai waɗanda suke shugabanni makusanta Allah yu'amminuna suna cewa amin fi salati a cikin sallah wato wannan gaba ta uku wanda malam ya kawo ta anan yana tabbatar mana da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi wannan alkunutu ba wai shi kadai yayi ta ba a cikin jama'a yayi ta wa khalfahu sadatul awliya'i a bayan shi akwai manya-manyan sahabbai nashi irin su Abubakar da Umar da sauran sahabbai kuma suna cewa amin a cikin sallah kuma duk da haka Allah ta'ala ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un mun gane da kyau الرابعة أن المدعو عليهم كفار مسألة تقول حقيقة وأنه هو أن ما يكي عليه الصلاة والسلام يهي مسمغنير الدعاء لوكacin da yake musu mugunyar addu'a din suna kafirai ne to kajuha manzo Allah lokacin da yake yi wa waɗannan mutane addu'a mugunyar addu'a din nan suna kafirai ne amma duk da haka Allah ta'ala sai saukar da ayar da ta hana shi akan yi musu mugunyar addu'a to ina kuma ka samu musulmi ka kama sunan shi ka tsine mishi albarka ka la'ance shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani akan abin da ya shafi almu'min ba shi ba ne mai soka laisa almu'min duk ba'ani walal la'ani walal fahish albazi mu'mini ba shi ba ne mai yawan soka idan ka ji mutum yana yawan caccake-caccake ya caccaki wancan min alhamza ko min alalifi ilal ya'i ya samu wancan ya caccake shi min alifihi ila ya'ihi ya samu yan wancan gidan tun daga a har zuwa z ya kama bai bar kowa ba to wannan baya daga cikin mumine na gaskiya baya daga cikin mumine wanda suke cikakku walal la'ani haka nan mumini ba shi bane mai yawan tsine wa mutane albarka duk mutumin da zaka ji yawan tsinuwa tana fitowa daga bakin shi kai jama'a wanda ya dariyan na a cikin jama'a Allah tsine mishi albarka ɗan uwa wanda ya zo shi ya kawo sharan nan ya zubda ana Allah tsine mishi albarka ɗan uwa duk wanda ya san cewa kai duk wanda ya san ma ya ga wanda ya zo shi ya tutu a wannan gurin Allah ya mishi kaza ba haka ake ba Allah shirye shi ake cewa ya Allah shi ne to kuma yana wanda kace duk wanda ya san ya ji ko ya gani ko ya ji ko ya gani shi ma Allah mishi kaza shi ma har shi gaba mu da jiji da jarkanwa a kawai duk bai dace ba wal alfahish sannan kuma mumini ba a san shi da alfahasha ba alfahasha ba ta mumini ba ce mumini ba na alfahasha ba ne alfahasha irin mutum ya faɗi magana wanda kowa a cikin jama'a zai sa kan shi ƙasa idan ya faɗa wannan bai dace ba haka nan mumini ba a san shi da rashin kunya ba wani za ka ji ya ce a ni ina ruwana wani shi yanzu in za ka ba shi kuɗi ko to ba muru'a ba ko mene na iya zuda ba shi inda ya samu kuɗi ba muru'a ba komi ma ya zubi shi muru'a shi shine kuɗin shi to wannan ba hali bane da mumini to waɗannan mutanen kafirai ne lokacin da maza Allah yake kama sunansu yake la'antarsu amma duk da haka aka saukar da aya ta yi hani a kai saboda abin a hannun Allah yake idan har kana ganin waɗancan mutanen wanda suke tantirai ne a yanzu lalatattun unguwa ne lalatattun gari ne la'alla watakila a cikinsu dukansu ba lallai bane su mutu akan wannan kin aiki za a samu waɗansu su musulunta waɗansu tuba taubatan nasuha kuma Allah ta'ala amshi tuban su yi kyakkyawan ƙarshe wannan abin da mutum ba shi da masaniya a kai kenan baka san gobe ba sai Allah ko to tunda baka san gobe sai Allah ba kalkala an ci mutum da ainihin sa kalka kira sunan mutum kala'ance shi kala'anci masu aikata kaza in ya musulunta kace ai kai ka fita daga cikin la'anta ta shikenan kai wato kayi kayi harka ka shafi al-musnad ilaihi saboda gudun irin wannan matsala din eh da lokacin da shi da kan shi tabarta lokacin da suna ta fara zuwa can su ne yan yin kungiya kungiya na yi wa malam masu aji Allahu akbar
amma a ƙarshe ni dai ganin burin gani yana da cikin alarmomin da ake ji da su a eh yana yana ganin inda ba Allah ya zuba ba samun burin shi Allahu akbar to kuke wani babban ba to amma yanzu inda a lokacin da malaman suna wa'azi in yaje yin suka ce to ayi adda ya uwa wannan mutumin Allah ya la'ance shi Allah ya watsa shi Allah ya kai shi inda ya kamata ya kai shi cikin jahannam da karuna da fir'auna da hamana ya zama su ne abokan zaman shi ka kuma ya zama to babban alarama ta ai mu karata kuma karuna fir'auna wa hamana sai ya ce fil jannati aw fi yayi to to ka gani Alhamisa, matsala ta biyar, annahun fa'alu ashiya'a, wato haƙiƙa su waɗannan kafirai wanda suka halarci yakin Uhudu tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam suka tafi suka yaki annabi a filin Uhudu fa'alu ashiya'a sun aikata waɗansu abubuwa wanda suke masu muni wanda ma fa'alaha ghalibul kuffar wanda yawancin kafirai ba su aikata su ba minaha shajjuhum nabiyahu yana daga cikin aikin da suka aikata mai muni rotsa kan annabinsu da suka yi kaga wannan laifi ne wanda yake mai girma sannan kuma wa hirsuhum ala qatlihi sun yi takwaɗayi a kansa samu damar su kashe annabi cikin kafirai a wannan rana akwai waɗanda suka yi ta ƙoƙari akan cewa su ga sun sadu da annabi su kashe shi to amma kuma ma'aiki ya musu wannan mugunyar addu'ar Allah ya ce kada a ambaci sunansu wa minaha yana daga cikin laifi mai girma da suka aikata at-tamthilu bil qatla lagalaga da suka yi kaca-kaca da suka yi da waɗanda suke shuhada wa Uhud ne waɗanda aka kashe su daga cikin musulmai daga ciki akwai sayyidu shuhada ya hamza ma annahum banu amin tare da cewa su kuma waɗannan alƙatila ɗin shuhada uhudin ɗin nan dukkaninsu ‘ya'yan amminsu ne duk gida ne to amma kuma duk da haka ya zama to su yi wannan aiki to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar as-sadisa mas'ala ta shida أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء wato ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fi zalika cikin yin hani dangane da yin mugunyar addu'a ga khawas daga cikin mutane ambatan waɗansu daga cikin mutane da yi musu addu'a wanda take tala'anta ya saukar mishi da laysa laka min al'amri shay'un wato babu wani abu wanda yake hannunka na lamarin shiriyarsu au ya tuba alaihim ganin damar Allah ne ya amshi tubansu au ya azibahum ko kuma ya azabtar da su fa innahu zalimuna su ne sun aikata laifi amma dai la Allah Allah subhanahu wata'ala ya amshi tubansu al-thamina haka ne ko yawwa al-thamina mas'ala ta takwas al-qunutu fi nawazin wato kuma halaccin yin alkunutu a cikin annawazi wato abubuwa waɗanda suka afku suka faɗo kai tsaye ba a yi aunansu ba su ne annawazi jam'i ne na nazila matsalar da ta faɗo ba a yi aunanta ba wanda kuma ba daga Allah take ba mun gane da kyau idan matsalar da ya zamanto daga Allah ne take ba a yin alkunutu a cikinta irin misali kisfancewar rana idan rana ta kisifa ce ba alkunutu ake ba akwai abin da shari'a ta musulunci ta tanadar ina abin da ya shafi a ba'un alloba in ta faɗo ba a yin alkunutu amma in ya zama to yanzu akwai 'yan uwanmu musulmai a wani gari irin gaza falasɗin yadda wato yahudawa suka takura musu to wannan babu laifi yanzu a yi alkunutu Allah tabaraka wata'ala ya dora musulmai akan waɗanda suke ba musulmai ba Allah ta'ala ya kaskantar da kafirci da kafirai babu laifi a yi wannan addu'a wato saboda wannan nazila ce matsala ce wanda take ta rikici ya barke tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba to sai a yi ta alkunutu Allah ta'ala ya kawo saukin abin ya dora musulmai akan waɗanda suke ba musulmai ba ya dora musulunci akan kafirci yawwala to wannan ita ce mas'ala fiqhiyya kenan a cikin wannan babu ya kawo mana at-tasi'a mas'ala ta tara tasmiyatul mad'uwi alaihim fi salati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim ambatan waɗanda ake yi musu mugunyar addu'a a cikin sallah ambatan su da sunayensu da sunayen iyayensu umayya safwan ibn umayya suhail ibn amr al-harith ibn hisham amma ma'aiki an hana shi ko al'ashira mas'ala ta goma la'anul mu'ayyani fil quluti wato yin hane dangane da la'antar mutumin da yake almu'ayyan ne wato mutumin da yake abin ayyanawa ne a cikin alqulutu mutumin da yake sananne ne ka kama sunan mutum ka la'ance shi wannan baya halatta a yi mai la'anta mun gane da kyau kamar yadda muka faɗa saboda ba a san gobe ba sai Allah ba wanda ya san wanda zai mutu akan musulunci sai Allah za mu ga cewa akwai waɗanda shiga musuluncinsu da mutuwarsu da shigarsu aljanna duka ɗan lokaci ƙanƙane ne ga hadisin albara ibn azim na wanda yana cikin bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana filin yaƙi fa wani daga cikin arnawa da Allah ya nuface shi da shirya yanzu ya ce ya rasulallahi muqatilu aw uslim ya rasulallahi in shiga ayi yaƙi da ni bayan an gama sannan kuma amshi kalmar shahada in musulunta ko ku a'a ya za a yi ko musulunci zai shiga da farko sannan kuma in shiga in yaƙi manzo Allah ya ce mishi aslim thumma qatil shiga musuluncin sannan kuma sai kai yaƙin daga baya ya shiga musulunci ya furta kalmar shahada ya shiga aka fara yaƙi an fara yaƙi da shi fakutila a kashe shi ba huce 'yan miniti ba a kashe shi da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amila qalilan wa ujira kathira aiki ɗan kaɗan yayi a cikin addini na musulunci amma ya samu tagomashi wanda yake mai yawa ya samu lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wataala to wannan kaga la'anul mu'ayyan yanzu wannan mutumin shi ba a taba tunanin cewa zai mutu akan musulunci ba da musulunta shi da mutuwarsa duka inda da'iq ne shi yasa hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin sahihaini a kullum mutum ya dinga kallon shi innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma ya kunu bai na huwa bai na ha'illa zira'un facebook a lil kita fi amuru bi amali ahalin nari fi dukulu wa innal jannata la ya'malu bi amali ahalin nari hatta ma ya kunu bai na huwa bai na ha'illa zira'un facebook a lil kita fi amuru bi amali ahalin jannati fi dukulu wa inna mal amalu bi khawatim hadithin abu huraira hadithin ba abu huraira bane yana cikin bukhari da muslim ɗabanta sahama amma dai ba abu hurera ba ne hadisin abu hurera ne na ƙasa da shi hadisin shi wannan na ba imran ibn hussein ba ne wanda daga cikin sahabbai wallahu alam na'am na'am الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين م.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر م.
بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم مسلم الآن الثالثة عشرة قوله للأب للأبعد والأقرب م.
لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين barakallahu fiku barakallahu fiku yawwala alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya a cikin wannan babi qissatuhu sallallahu alaihi wa sallama wato ƙisar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lamma unzila alaihi wa anzir ashirataka al-aqrabin wato yayin da aka saukar da wannan ayar akan shi lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa'anzir ashiratakal aqrabina ka galgadi jama'arka waɗanda suke mafiya kusanci da kai yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hoɓɓasa wajen tattara jama'ar tashi al-athaniyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya jidduhu sallallahu alaihi wa sallama fi hadha al-amr wato ƙoƙarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin isar da wannan al'amari cikin isar da wannan umarni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi bi haithu fa'ala ma nusiba bi sababihi ilal jununi ta yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aikata abin da aka jingina shi zuwa ga hauka ta dalilin aikata shi wato lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tattara su ƙugi ya yi da ya ƙugi cat kowa ya huto ya bani fihirin ya bani adini li huduni quraish hatta idza lam yastati ar-rajul an yakhruja arsala rasula mutumin da ba shi da damar ma da zai fito ko to sai ya aiko mutum daga gida da aka zo aka taru aka taru ya ce a ra'aitu a ra'aitun in akhbartukum anna khailan takhruju min safai hadha aljabal akuntum musaddiqiyya ku bani labari idan na ce muku ga manya-manyan dawakai nan suna tunkarowa garin makka za su kawo mana hari da abokan adawa za ku gaskata ni akan wannan labarin da zan baku da na gaya muku suka ce tabbas ma jarrabna alayka kadiban kware ku za mu gaskata ai mu taɓa ba samun labarin karya daga bakinka ai duk labarin da za ka ba mu kai labari ne wanda yake cike da gaskiya ce to fa inni nadirun lakum bayna yaday azabin shadidi abu lahabin ce tabban laka ma jama'ata na ila li hada kishal a cikin da ka zo da karka buɗe ce ka zama manya wani lokacin ba ina zai ga kawai da ce fa inni nadirun lakum bayna yaday azabin shadidi kawai sai gama abun ma babu wata ma'ana ma'ana a ciki kishi kawai hauka shirman banza shi to haka suka yi wa ma'aiki wannan abin da yi ya suka ce mishi mahaukaci ne suka ce kawai kashi hawa wani abin ka ka zo ka kawo tobiya kawai aljini ya zuwa maka wani ka zo ka rika wani zace wani ni na tilu lakum bayna bayna yadai adabin shadidi kai ma ka santa azabar to shine wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al'an malam kai malam din yana da fiqh sosai yace haka nan da a ce wani musulmi zai aikata haka a yanzu baka saba bai kawai rana kai da kace yan gida da Allah ku tattaro ku zo ku akwai labari ya sun zo kace ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku musamman ana ganin ka dama wani sabon sabon ne ya ce wallahi mutum ba kawai hauka ce da nan kawai ana zama inuwa kawai ce a tattaro jama'a sai da aka tattaro su kawai ce ittaqullaha rabbakum to to amma mutumin da ya saba in ya zama to ka saba kana tattara jama'a kana tunatarwa ba za a jingina ka zuwa ga hauka ba amma in dai fi bidayatul amri ne a farkon lamari ko baka taba bayi kawai rana kai tsaye kace to jama'a da Allah tattaro jama'a za mu dai wata wani kawai da suka zo bayan sun tsaya mutane sun fi minti kuwa wani sun fi minti goma dai to kun tattaru to yan wa ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku wannan shine abin da nake son faɗa muku dama to ala wani za ga yana kallon ana karatu nan da yake yana ga ya taba mushi kwallowa eh yawa to kaji yawa الثالثة عشرة مسألة تقوم شاءك تكرشي قوله للأبعد والأقرب وتفدر معك صلى الله عليه وسلم da ya yi ga wanda yake nesa da shi da kuma na kusa da shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce la'uhuni shay'an an kaminallahi ba na tunkuɗewa komai daga gare ka daga azabar ubangiji subhanahu wataala ba zan tunkuɗe komai na azabar allah ba a gare ka kowane ne kai wato kaga ma'aiki ya gayawa buɗunu quraish sannan kuma ya gayawa wato waɗansu daga cikin makusantan shi irin Abbas, irin Safiya, irin Nana Fatima. Fa'iza sarraha wa huwa sayyidul mursalina, wato idan ya bayyana a fili ƙarar, idan har ya bayyana a fili ƙarar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama, tare da cewa kuma shi ne shugaban manzannai, ba wai shugaban mutane ba. A cikin mutanen ma ai hawa-hawa ne, akwai mutane gama gari. akwai auliya'u akwai sahabbai akwai anbiya'u akwai kuma mursaluna ko to shi shugaban na ƙarshen ne a cikin na ƙarshen ma shi tacaccen tacaccu ne to idan har shi wannan wanda shine shugaban manzanne gabaki ɗaya ya bayyana a fili ƙarara cewa la yughni shay'an an sayyidati nisa'il alamina ba zai amfanar da komai ba daga shugabar mataye ta talikai ga baki ɗaya ita ce ‘yarsa na na Fatima, wanda ita ce shugabar mata a aljanna ko? To ya ce layu gudi shi al'anaha. Ba zai tunkuɗe mata komai daga azabar Allah ba. Wa amalar insanu annahu la ya kula illa haka. Sannan kuma mutum musulmi ya yi imani da cewa hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya faɗar komai face dai gaskiya duk abin da ya fito daga bakin annabi ko ba tumasanci ba ne ba tumasanci a ciki gaskiya ce wanda take cike da gaskiya ta fito daga bakin mai gaskiya wanda baya faɗar komai sai gaskiya ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم sadau kuma ya kallaci abin da ya afku a cikin zukatan waɗansu daga cikin khawasu waɗansu daga cikin keɓantattun mutane a yanzu a wannan kwanakin a wannan rana a yanzu in ka kallaci waɗansu muminai wanda suke da'awar imani suke da'awar musulunci suke da'awar bin annabi za a ga cewa waɗansu abubuwan da suka ɗarsu a cikin zukatansu ta bayyana lahu tarku tauhidi wa gurbatun dini wato barin tauhidi zai bayyana a gare shi karara wato kai mai kallo zai bayyana a gare ka a fili karara cewa lalle wa a yanzu ha tauhidi wa ya yi karanci tauhidi a ƙasa yake sosai za a ga wani shiwo ba wadancan ana musulmi bane cikin musulman ma shi yana cikin ajin alajikanmu amma duk da haka kaji cewa yana da kwai aƙidar cewa akwai wani wanda zai cece shi akwai wani wanda zai saka hannu a cikin asa shi cikin aljanna akwai wanda zai yahe mishi laifuffukan shi bincin Allah din yayi ta karanta wa man yaghfiru dhunuba illa Allah قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا yayi ta karanta waɗannan ayoyin amma kuma yana nan yana dakon cewa akwai wani wanda zai gafarta mishi zunubin shi ko akwai wani wanda ya bashi magarati ya ce a gafarta mishi shi mai gafara to zai bayyana a gare ka a fili karara tarku tauhid wato barin tauhidi wa gurbatu dini da kuma bakuncin addini wato addini sara gariban kama bada ake maza Allah ce bada da islamu gariban wasu yahudu gariban kama bada faɗo ba da gurabai wato addini na musulunci ya fara yana bako daga mutum ɗaya mutum biyu mutum uku mutum hudu har ya kai abin da yake mazala ce to a ƙarshen duniya zai koma bako irin yanda ya fara dama daga nan za a samu gidan suwa ne a gidan suwa ne za a samu mai addini a gidan suwa ne za a samu addini a can garin kaza za a samu masu addini kaza wanda da kuma yana ta cika yana ta cika Allah ce to duba da qurbai wato aljanna ta yi daɗi ga waɗanda suka yi riko da addini na musulunci a lokacin da mabiya addini na musulunci suka zamanto 'yan kaɗa wannan shine ƙarshen karatunmu na yau abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik